أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والسدان الذين فاضوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القلب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأصحاب الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشر العلباسي الشيخ السيد إبراهيم إياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama da aran lokaci a muka sake dawowa don ci gaban wannan karatu namu na wannan littafi mai albarka a littafin al-muqaddimatu al-izziyatu lil jama'ati al-azhariyya ta babban malami Abdul Hasani Ali al-Maliki al-Shazili a wannan rana ta Alhamis sha takwas ga watan biyar haihuwa annabi isa dan maryam shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wanda ta daidai da ashirin da takwas ga watan shawwal ma'ana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda wannan zama tun bayan yin sallah shine zama na farko bayan dawowa hutu da muka tafi na azumi da kuma na sallah gabaki ɗaya wanda a wannan zama za mu zai zama zama na goma sha ɗaya a jerin karatuttukan da muke gudanarwa na wannan littafi kuma inda muke magana akan babin da yake magana akan sallah muna magana akan babin da yake magana akan sallah kuma a cikin babin muna magana akan fasalin da yake mana magana akan mustahabban sallah in aka ce mustahabbai su ne wasu abubuwa da aka so mutum ya aikata su a sallah wanda idan bai yi su ba ba za a ce sallar shi ta ɓaci ko babu ita ko kuma a ce yayi kabli ko ba adi ba su musabai a cikin sallah ba su buƙatar kabli ko ba adi dan ka bar mustahabi a cikin sallah ba zai yiwu a ce kai kabli ko ba adi ba to su ne muke magana a kansu idan ka zo da su dai za ka samu falala da ladan su idan baka zo da su ba kuma baka da kabli ko ba adi to su ne muke magana akai inda za mu tashi inda malam ya cewa inda malam ke cewa waddu'a'u ba da tashahudi sani sannan da yin addu'a bayan tahiyya ta biyu yana daga abin da ake so ga mutum mai yin sallah a tahiyarsa ta biyu ya yi addu'a ma'ana addu'a nan dukkan abin da yake nema a wajen Allah na alkhairin duniya da lahira zai iya sa ku a cikin wannan addu'a a tahiyarsa ta biyu kenan shine ma'ana amma ba dole ba ne idan ka zo da lafazin tahiya ka kai ƙarshe kai salati ga annabi ko da ba kai wata addu'a ba bayan dai kayi lafazin tahiya kayi salati ga annabi to shi kenan tahiya ta cika amma yin addu'a din mustahabbi ne haka ake so ga yin a ga mai sallah sannan wata qadimu yadayhi hina yahwi bihima lisujudi ala rukubatayhi sannan da gabatar da hannayensa guda biyu hina ya hawi bihi ma lokacin da zai sulmiya da hannayen duk sujudu don yin sajada ala rukuba sai ya kara gabatar da hannayensa kafin gwiwoyin shi saboda mun san da ita sajada kana shimfiɗa hannayenka ne sannan kuma sannan kuma gwiwoyin su ma suna ƙasa to ka fara kai tunda daga daga tsaye ne ake da shi a sajada to wajen tafiyar ka fara kai hannayenka ƙasa kacin ka kai guyoyinka ƙasa haka ake so ga mai sajada yayi haka ake so ga mai sajada yayi وتقديم ركبتيه على يديه عند القيام da kuma gabatar da gwiwoyin shi akan hannayen shi lokacin tashi kuma a lokacin da zaka tashi daga daga sajada in dai ba zama zaka yi ba tunda akwai sajadar da ba zama ake yi daga gare ta ba misali a raka'a farko idan kai sajada ta farko ka dawo ka zauna kai sajada ta biyu to idan ka tashi miƙewa za ka yi to wajen miƙewan nan shi kuma nan an fi son ka gabatar da gwiwoyinka wajen tashi sannan hannayenka su biyo baya mana gwiwoyinka za ka fara ɗaga sannan ka daga hannayenka wajen silmiyawa ko hannayenka za ka fara gabatarwa sannan ka gabatar da ainihin gwiwoyinka to wannan shi ne yadda ake yi a wajen zama da tashi a lokacin yin sajada sannan wa akadil khinsari ainihin da kulle ma'ana ka dunkule dan yatsanka wannan dan karamin shi ake ce ma khinsaru ban san me me Hausa ake ce mai ba wannan dan karamin dan yatsan nan wanda yake kowa kankantar nan to shine khinsaru to kanan da shi haka ana tare wal bin sari da na kusa da shi wannan na kusa da shi ne shi suke ce mai bin saru shi ma kanan da shi wal wusda da na tsakiya shi ne wannan kenan shi ma kanan da shi shi ma ka nan da shi barin gida da hannun dama waɗannan kenan guda uku sai ka nan nade su shine ka kulle su ka nan nade su ana tare shine al-khinsaru wal bin al-khinsari wal bin sari wal wusda min al-yadi al-yumna a hannunka na dama maddan as-sababata wal ibhama kana mai mika dan manu naka shine as-sababa wannan wal ibhama da babban dan yatsa haka ake a wajen tahiya guda uku nan ka nan nade su kamar yadda nan nade haka su kuma da wannan dan manu ne da wannan babban dan yatsa su kuma ka miƙe su fitta shaudai ne a dukkan tawiyoyin ka guda biyu tahiyya ta farko idan sallar mai raka'a hudu ne ko mai raka'a uku kaman azhar la'asar magriba isha dukkanin su tahiyoyi biyu ake yi to haka za ka yi a wajen tahiyya din haka nan asba ita raka'a tahiyyar ta ɗaya ne to haka dai za ka yi kowace sallah kowace tahiyya haka za ka yi wa yuharriku sabbabata sannan ita ‘yan manunan ka rika motsa ta, ita ɗan manunan ka rika motsa ta, waya a ta ƙidu, sannan ka ƙudurce a zuciyanka, bil isharati biya ta hanyar yin nuni da ita wannan ɗan yatsan annaha mitra da cewa ita wata guduma ce ainihin shaidani kake bugun shaidan da ita zuciyarka ta ƙudurce maka haka wayar sudu lisura hannunka na hannunka na hagu kuwa sai ka shimfiɗa shi akan cinyarka sai ka shimfiɗa shi akan cinyarka wa wadmul yadaini ala rukubataini sannan dora hannayenka da dora hannaye guda biyu akan gwiwoyinka fil ruku'i a halin ruku'u idan za ka yi ruku'u hannayenka ba akan cinya za ka sa su ba ba kuma a gwiwa za ka sa ba a ƙwaƙwalwa za ka sa su ba a akan gwiwa ka ake son ka dora hannayenka a halin ruku'u wannan shi ma mustahabi ne daga cikin mustahabban sallah wa wad'uhuma hazwa uznayhi da sanya hannayenka kusa da kunnuwanka daura da kunnuwanka aw qurbahuma ko kusa da kunnuwan fi sujuda a wajen sajada mana ka zo sujada hannayenka su zamanto kusa da kunnuwanka hannayenka su zamanto kusa da kunnuwanka a wa mujafatar rajuli sannan da nisantawan namiji fi sujudi a wajen sujada bainar kuma ta yi tsakanin gwiwoyinka guda biyu gwiwarka wannan da ta damar ta hagu kar ka kusanta su a lokacin da zaka yi sajada haka nan wa bainar mirki kaihi wajen bayi haka nan tangalalin hannunka mirafikanka ba su ne nan ba to ka nisanta su a gabarin ainihin jambayi hakarkarinka kar ka zo da su kusa da hakarkarinka wa bainar fakhidai sannan ka bubbuɗa tsakanin cinyoyinka to wannan dukkanin su mustahabbai ne a cikin sallah wa takbiru inda shuru'i fi af'ali salati da yin kabbara a cikin shiga dukkan ayyukan sallah dukkan ayyukan sallah za ka yi kabbara ne a lokacin da za ka yi su dukkan ayyukan sallah za ka yi kabbara ne a lokacin da za ka yi su ma'ana lokacin da za ka yi ikaba ka yi ikama to a lokacin da za ka yi harama to za ka ɗaga hannunka tare da yin kabbara ɗin ne haka nan zaka tafi ruku'i zaka tafi ruku'i ne tare da yin kabbara haka nan zaka tafi sajada haka nan in ka taso duk dai haka zaka rike yi a fi af'al salat cikin dukkanin ayyukan sallanka illa fi takbiratul qiyam min isnatayn daidai kabbar da za ka yi lokacin tasowa daga rakawoyi guda biyu idan sallar mai raka'a hudu ne kenan idan azhar ce ai kaga idan kai raka'a biyu za ka tashi ka kawo ragowar biyu ko ba haka ba haka nan in la'asar ce haka nan in magariba ce haka nan in isha ne to su a wannan lokacin fa innahu yukabbiruha bada ma yasawi qa'iman zai yi kabbara ne bayan sai ya daidaita a tsaye kan wasu a gane dukkan ayyukan sallah lokacin da kake yi su a lokacin za ka yi kabbara sai dai a raka'o'i idan kai raka'a biyu a sallah azhar ko biyu a la'asar ko biyu a magariba ko biyu a isha saura nawa a azhar ba saura biyu ba a la'asar ma saura biyu ba a isha a magariba saura daya a isha saura biyu to a ita wannan tasowar da zaka yi a mazhabin imamu malik a mazhabin imamu malik nan sai ka tashi tsaye kam sannan zaka ce Allahu akbar ba da kabbarar zaka taso ba ana tare wannan shine mazhabin imamu malik amma sauran malaman mazhaba duka shafi'i abu hanifa ahmad bin hanbal dukkaninsu kana tasowa za ka taso da kabbaran ne ana tare waɗannan malaman guda uku su sun tafi akan cewa kana tasowa za ka taso da kabbara din ne a malikiya sai ka tashi tsaye can sannan za ka yi kabbara to kila ku tambaye ni wanne ne ya fi ƙarfi wanne ne ya kamata mutum ya tsayu a kai sai in ce wanda waɗancan malaman uku suka tafi ya fi ƙarfi akan wanda malikiya suka tafi a kai ana tare ka taso tare da kabbaranka a lokacin da za ka tashi daga raka'a ta biyun ko don kawo cikon ragowar biyu ko cikon ragowar ɗaya in a magariba ne. To abin da waɗancan mazabobin uku suka tafi ya fi karfi a kan abin da malikiya suka tafi a nan. Ana tare? To wannan shi ne. A sannan wattawar ruku fil julusaini sannan da zaman dabaro shi ne tawar ruku. Ka zauna a kan mazaunanka shi ne a tawar ruku. hilbilu sai a dukkan zaman da zaka yi na sallanka duka zama guda biyu nan da zaka yi tahiya wa baina sajada taini da kuma tsakanin sajadadinka guda sajadinka guda biyu in kai sajada da yayi zaka taso ka zauna sannan ka tafi sajada ta biyu to ana son kai zama da ake ce mai zaman da baro me kenan wa huwa an yufdiya bi warakihi shirin mutun ya zauna da ainihin mazaunan shi al'aitari na hagu ka zauna akan mazaunanka na hagu ana ganewa idan araji a ƙasa a ƙasa ma'ana mazaunanka su taba kasa kasa tsuguna akan gwiwanka kamar yadda wasu ke yi a kasa tsuguna akan kafafuwanka jijjigenka kake irin wannan a ka zauna akan mazaunanka na hagu wa yukhriju rijlaihi jami'an sai ka fitar da kafafuwanka duka guda biyu min janibil ayman ta gefen dama kafafuwanka guda biyu ai zaka kankwasa su haka ne ka fitar da su ta gefen ina dama sai ka fitar da su ta gefen dama sannan wayin siba kadama hulimuna kafaka kafaka ta dama ka kace ta ne ka kace ta ba sai kai ba lalle kai yanda kai dinnan ma yawa kamar yanda kai dinnan ma ka dawo shine kacewa amma ba lalle bane kuma ka iya yanda kai yanda kai da ko haka dai ko kuma kacewa duk ya zo ana tare to shine wa baqina wa baqinu ibhan yumna cikin babban dan yatsan ka na kafanka na dama din ilal arji zama to ka kashe shi a kasa kamar da yadda kai dinnan haka yau kamar yadda kai dinnan haka to shine da ke so wa yusri lisra kafara hannu kuma ka kankwashe ta wa yadau ka fahi ya dora tafukan sa ala fakhzai akan cinyoyin sa wata ya munu bi salami da damaitawa da sallama al mafruji sallaman nan ta farilla ma'ana sallaman nan ta farilla to zaka yi ta bangaren dama ne ita ce sallama farko ita ce sallama farla wannan sallama ta farko za ka yi ta a ɓangaren ina ɓangaren dama li kulli musalli wannan ga kowane mai sallah yana so ya gaya maka kai liman ne ko kai mamu ne sannan yana so ya gaya maka ko kai mai sallah kai kaɗai ne kowaye ne sai ya yi sallama ɓangaren dama sai ya yi sallama ɓangaren ɓangaren daman shi to shi ne sannan wa huwa shi ne an yi shira bi ra'asihi mutum ya yi nuni da kanshi ubalata wajhihi gaba ga fuskarsa wai ta ya mana biya kalina amma zai dan dama ita ita kadan ana tare zai dama ita ita dan kadan bi haisu tura safhatu wajhihi sai da za a ga fata fuskar shi mana da wani na nan gefen daman zai ga fata fuskar ka lokacin da kadan wai ga haka ana tare to shine yadda ake a yadda ake yi a wan nazru wan nazru sannan sai kallo ila mawdi'is sujudi zuwa ga wajen yin sajadarka fi qiyamihi a cikin tsayuwar shi ma'ana a lokacin da kake tsaye ba kana karatun fatiha kenan ba ko ko kuma karatun fatiha da sura to a lokacin ana son idan ka yi kallon wajen da kake zaka yi sajada ne ba a san kana sallah kana kallon damanka ko kana kallon hagunka ko kana kallon sama a'a idan ka ka sanya shi daidai inda zaka yi sajada ne ana tare to sannan bayan nan wa mubasharatul ardi da darunguman kasa aw ma tumbituhu ko ko abinda kasan ta fitar da shi kamar a ce akan ciyawa kake yin sallah bil wajhi da fuska kamar na fuska ka lalle ne ka rungumi kasa da ta mana ka dora ta a kasa wal kaffaini da runguman kasa da safukan ka suma ka dora su a kasa duk wannan musabi ne a sallah wal mashi sannan sai tafiya sai tafiya ila salati mana abinda malai ke nufi can fa mana in zan samu ne da tafukanka da tafukanka da fuskarka su zama to a ƙasa ne dandar ruwan ƙasa ba kan wani abu ba shi ne mana abin da ake nufi su zama a dandar kan ƙasa ne ba kan wani abu ba ko kuma kan abin da ƙasa ta fitar kamar wani ciyawa ko abin da ya kama da haka ana tare sannan wal mashi ila salati da tafiya zuwa ga sallah bi wa ƙarin da natsuwar zuciya wa sakinatin da natsuwar gabobi wato akwai wani abu da mutane muka yi mutum yana zaune yana ji ana kiran sallah sai da abinsa bai ci gaba da sha'aninsa sai an tayar da sallah ya kawo hankalin shi a tashe da sauri da sauri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakkai haka yawa idza atay idza ataytum ila salati fa alaikum bis sakinati fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu haka annabi ya ce in kun tawo wajen sallah ku tawo a natse abinda kuka riska ku sallata wanda ya muku fauci ba ku samu ba ku rama shikenan kawai amma ka tawo a gurje kaman ana wani tashin hankali a'a ba burgewa bane in burgewa ne a kira sallah kana masallacin mana ko ka je masallacin bayan daga kira sallah haka samu ma kai nafila saboda ana tafiya wajen sallah ne a natse wati dalil sufufi da daidaita sahu lallai ne a rika daidaita sahu a sallah wa tarku tasmiyati da barin cewa bismillah bisa wata wata maganar a mazhabin Imam Malik fil faridati a cikin farilla a cikin farilla amma wani zancen ya ce mu an ce mustahabbi ne a wani zancen an ce ma wajibi ne kamar da Ibn Maslama ya faɗa kuma shi ma malami ne daga cikin mazhabin Malikiya su kuwa a mazhabin Imam Shafi'i idan kai sallah baka karanta Fatiha ba baka karanta Fatiha ba ba Fatiha ba bismillah baka karanta bismillah ba a farkon Fatiha ba ka da sallah dalili su a mazhabi Imam Malik Fatiha aya ce ɗaya daga cikin ayoyin ba Fatiha da ke so ce ba bismillah aya ce ɗaya daga cikin ayoyin Fatiha saboda ka ɗauki Qur'ani mai warshi ba mai warshi ba Qur'ani mai hafsu mai hafsu irin wanda muke koyar da muke koyarwa a Islamiyya kana duba ka duba farkon fatiha za ga fatiha bismillah ce ayar farko to da ka akwai daga makaranta da dama da suka tafi akan cewa bismillah aya ce ɗaya daga cikin ayoyin fatiha to da ka a mazhabin imamu shafi in kai baka bismillah ba a sallar ka a fatiha to ka bar aya ɗaya a cikin a cikin fatiha don haka baka da sallah ana tare to bayan nan akwai daga cikin makaranta alkur'ani gwanaye makaranta alkur'ani waɗanda suka yi mawa alkur'ani hidindimu waɗanda suke da kira'o'i din nan guda goma kira'o'in nan mashahurai guda goma a cikin su akwai wanda suka fi da cewa kowace aya kowace sura bismillah aya ce ɗaya daga cikin wannan sura ana tare cikin qurra'u din nan akwai wanda suka fi a kan haka kun an fahimci wannan sannan ka fasalin zuriyar gidan annabi akan haka suke. Ta fasalin zuriyar gidan annabi dukkan bismillah ta farkon kowace sura aya ce daga wannan sura. Wannan ne sa shi gani a farkon fatiha da farkon sura yake karanta bismillah. Ana tare? To wannan kenan. To sai wa zikiru sannan da yin azkarai da yin zikiri ba da salami bayan yin sallama. akwai zikirai da ake yi bayan yin sallama ba da salami min salati bayan yin sallama daga sallah bil azkar al waridati da zikiran nan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar me ka kira ati ayatul kursi kamar karanta ayatul kursi annabi ya ce duk wanda yake karanta ayatul kursi bayan idan da sallah babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai dai mutuwa dan ita aljanna ba a shiga sai an mutu ko to abin da zai hana shi shiga aljanna bai mutu ba amma in dai yana karanta ayatul kursi bayan kowace sallah to in ya mutu zai shiga aljanna wani daga cikin almajiran shehu tijani yaro sai muridai ke tambayi shi shehu me zaka ce game da wani yanzu ka yana kana gani yana aljanna sai shehu ce eh in yana karanta ayatul kursi bayan kowace sallah ba wato abinda wannan ke nuna maka tsantsan tsantsar rukun shehu tijani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa har malaman da ba ɗarika ce suke ba waɗanda suka rayu da shi suka san tarihin shi suka san irin halinsa sukan kira sukan kira shi da jabalul sunnati wai dutsen da ke tsayuwa kan abin da ya shafi sunnan annabi ba abin da ke girgiza shi bisa abin da ya shafi sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam saraka harka karanta ayatul kursi bayan kowace sallah idan kuma kana cikin waɗanda suke sun yi sun yi a azkaru tarbiyati to bayan nan kayan karanta ayatul kursi ka karanta azkaran da zamu faɗa nan gaba to sai ka karanta kuma mu'awwali yawa tana dan farar da zuciya ga Allah subhanahu wataala ko daya ko uku ko bakwai wutiri dai tana daga cikin askaran shi tijani da suke ƙara dan farar zuciya ga Allah subhanahu wataala waɗannan askaran sune ne sune wat tasbihi yin tasbihi kaman yin tasbihi salatan wa salatin salatin da uku subhanallah subhanallah subhanallah ya kaje ta ko salatin da uku wat tahmidi da hamdala walhamdulillah walhamdulillah ko alhamdulillah alhamdulillah biyai salasan wa salatina salatin da wa takbiri sai ka bara Allahu akbar Allahu akbar ko Allahu akbar Allahu akbar biyai nawa salasan wa salatina salatin da uku wa khatmil mi'at da kika na dare da fadin kal la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi ne na ɗarin a kiyaye wato kamar yadda sai Usman bin Fodi radiyallahu anhu ya kawo a cikin ihya'u ihya'u sunna yace an tashi alkiyama an yi mafarkin wani mutum an tashi alkiyama sai gashi ya tafi ana ma mutane misali sai ga ana tabaiwa wasu ladaddaki na wannan tasbihin da suke yi wannan tasbihin da suke yi na na bayan sallah 33 33 33 a cika 100 da wancan ya gana ta ba kowa shi an zo sai ya gana tsallafin shi sai tambaya to shi dai ne fi me yi me ake bayarwa ne da shi gashi an zo ba a bashi ba zaka ce ai ana ba su ladan tasbihin da suke yi ne da tahmidi da takbiri bayan kowace sallah talatin da uku sai ji to ai shi dari ma yake yi shi da cikon dari yake ba da la ilaha illallah yake hadawa ba a cikin waɗancan din ne yake yi a suna ji kamar dari dari yake yi sai ka ce mai to ai kawo ce inda aka ce a tsaya ne shi sa ba ka da lada ko da saboda shi a fa'ida duk abin da annabi ya ce ga yanda za a yi ba a ƙetare abin da annabi ya ce ga yanda za a yi in dai shari'a ta ayyana abu to iya abin da ta ayyana nan ake tsayawa amma abin da shari'a ba ta ayyana ba kana da dama yanzu ka ɗauka wa kanka ka ce kullum sai ka yi ma annabi salati dubu kullum sai ka yi ma annabi salati dubu kafin ka kwanta shari'a ba ta ayyana maka ta ce dole ne ka yi salati dubu kullum ba ko ka ce kullum sai ka yi dubu goma abu huraira yana da sharbi mai dubu kullum sai ya zaga shi sau goma sauraka akwai irin waɗannan ibadu a wannan ahmad bin hanbal wanda kowa ma na ce mai imamu ahlus sunna wal jama'a kullum raka ɗari uku yake yi ba kuma inda aka taɓa ruwaitowa annabi ya yi raka ɗari uku to abin da ake nufi duk abin da shari'a ta ce ga iya inda za a tsaya to ba a ƙara komai a wannan wajen amma kana da dama kana da lokaci kana da dama kana da yanki ka ƙara ma kanka wasu ibadu na daban wanda za ka ɗora mawa kanka sannan ka kiyaye a game da su ana tare to wannan shine ƙarshen babin da ke mana magana akan mustahaban sallah amma wannan a bari mu fassara cewa ka cika ɗari da faɗin ka la ilaha illallah ma'ana babu abin bautawa da gaskiya da tantanta sai Allah ko wahdahu shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki yana ga Allah wa lahul hamdu godiya tana ga Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir shi ne iko ne akan komai to da shi zaka cika dare to mun gama da abinda ya tafi mustahaban sallah kai tsaye zamu shiga abubuwan da ba a so ka yi su a sallah makaruhatu salati in ga yi su ba sallar ka ba sai bane amma ka tauye wa kanka lada su ne makaruhai sai ma ce faslun rabewa yukrahu du'a'u an karhanta addu'a ba da takbiratul ihrami bayan kabbaran harama ana tare la liman ya ce Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar ba ita ce kabbaran harama ba to kuma ka tsaya kana yin addu'a makaruhi na'am ila wasu ce akwai hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake yin du'a'ul listiftahi sai mu ce eh ba shi ne ake yi shi ba du'a'ul listiftahi idan kana ganin hadisan sun tabbata da ingancin su a fahimtar mazabin da kake bi ko kuma ma ba ma mazabin da kake ba sun inganta hadisan to babu laifi ka karanta du'a'ul istiftahi kamar yadda har a malikiyan akwai da sun tabbatar da haka addu'a kawai kayi wannan a kabar sai ka ga kana roƙon wani abu na daban ba wannan addu'a ta istiftahi ba yawwa amma kamar addu'a istiftahi gashi nan malam ya ce a wa qabla al-qira'ati shine kafin yin karatu amma wa zahiruhu ai du'a ai du'a'in kana zahirin shi kowane addu'a amma ba sai ce wa ujiza amma an halarta yin addu'ar istifta du'a'un istiftahi kaman ka ce mene subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wajjahtu wajhi للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باءت بين المشرق والمغرب ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد wannan waruya amma nake radiyallahu ta'ala anhu a istihsaluhu wa sahahu ibnu abdus salam an ruwaito daga imam malik wannan addu'a ibnu abdus salam kuma ya inganta cewa tabbas ya inganta ai wannan addu'a amma a gane ba wai dole bane ba dole bane muna tare haka nan a wafin ruku'i ba a yin addu'a a ruku'u ba a yin addu'a a ruku'u ruku'u annabi ya ce tasbihi kawai ake yawa saboda in kai ruku'u ba za ka yi addu'a ba Allahumma a'tini kaza ga kaza Allah ka ban kaza da kaza da kaza ba a yi a ruku'u ana tare wa fi tashahhudil awwali ba a yin addu'a a tahiyar farko ba a yin addu'a a cikin farko amma ku gane fa waɗannan duk makaruhai ne in kai fa sallah ba kai ta bace bane amma ka aika kare abin da ba a so ba wa ta'awuz wal basmalatu haka nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim makruhi ne a wannan zancen mun gabatar da maganganun malamai a baya akan abin da ya tafi basmala amma fa wannan fil faridati a bisa farilla a fil faridati a cikin farilla sannan wasujudu alal bisadi yin sajada akan mashimfidi ai san a musabai mun ce kai sajada a kasa to yi akan wani mashimfidi makaruhi ne ba sallar ka ta baci bane amma yi a kasa ya ci gadan ya yawa wani minjili ko kuma wani hankici ka shifti da wani hankici don yin sajada a kai Allahumma sai dai idan kamar akan titi ne kake yin sallah kamar sallar juma'a kai ne kake yin sallar juma'a akan titi titin ya dau zafi falsat ta ɗan wuta wanda in baka shifti da wani abu ba za ka iya tauye ruku sadara ɗin ya zama bata cika ba kana kana ɗauke goshinka to wannan kana da wannan haƙi ka shimfiɗa don kai ruku'in cikin a sadaran cikin natsuwa wannan abu ne mai kyau ana tare haka nan wana gida abin da ya kama da hankici wa ala tsarakil kummi makaruhi ne kai sadada a gefen hannun rigarka makaruhi ne ka shimfiɗa hannun rigarka kai sadada a gefen shi amma idan ba da wancan tsananin da muka faɗa ba amma a ce tsananin zafi ne a wajen ko tsananin sanyi da za ta iya cutuwa in hannun rigar naka zai zai shi kudu to ka shimfiɗa ka yi a kan naki babu komai wannan tifatu haka nan yin waiwaye a sallah da gairi daruratin ba tare da larura ba ba tare da larura ba makaruhi ne a sallah amma inda larura zai iya zama tuwa ma wajibi yin zai iya zama cewa wajibi ma idan da larura kamar yaya kai ne ana ana sallah sai wani abu ya faru wanda dole ka nuna ma wani sai ka waida zaka nuna ma wani wani abu misali wani yaro ya taho zai fada rijiya sai ka waiga don ka nuna ma wani a wannan a wannan halin ai har magana ma ana iya yi a sallah to waiwaye idan ya zama dole ko kuwa kana sallah sai wani abu ya zo zai cutar da kai kunama ko maciji wajen kauce mai sai ka waiwaya duk wannan ya zama ma dole ka yi don ka samu kubuta yawa amma banda in ba da larura ba ba a yi waiwaye a sallah wanda shi bi kul asabi da sararraka yan yatsu ba kana sallah kana hada yan yatsu ka kana sararrake su ko na hannu ko na kafa duk wannan ya shafi wasa ba a yi ta a cikin sallah wa farka atuwa da karaira ya kai irin kas kas kas din nan shine farka atu makaruhi ne ba a waɗannan a cikin sallah wal abasu bi khatamihi haka nan yin wasa da zoben shi kana sallah kana yin wasa da zobe a hannunka au bi liyaki au bi liyaki ko da gemun shi kana yin sallah kana wasa da gemunka makaruhi ne ba a yin haka a sallah wa takmidu basari da rinse ganin shi kana sallah kana rintse ido ba a yin haka wa rafuhu ila samai da daga ganin kai zuwa sama kana sallah kana daga kanka sama har addu'a annabi yayi masu sallah suna daga kallon su zuwa sama cewa kar Allah ya dare kallon nasu wata rana saboda ba a yin sallah ana daga kallo zuwa sama ina muka ce zaka kalla ka kalli inda zaka yi sajada wa dabbul kadamai da hade kafafuwanka guda biyu ya zama to ka haɗe kafa ka wannan da wannan tana haɗa waje ɗaya makaruhi ne a sallah wa wadul yadi ala al-khasirati da dora hannunka a kuibinka kana sallah ka dora hannunka a kuya banka haka guda biyu dora hannu a kuyi kana sallah makaruhi ne ba a yin haka a sallah wa tahdithun nafsi da zantar da kanka bi umurin duniya da zantukan duniya kana sallah kana tunanin ai kuwa bayan na gama sallar nan zan je kasuwa ai ku bayan na gama sallar nan zan yi cefa ne ai kowa na nabi na kaza ba a yin haka an ce wani malami a Kano suna sallah da matar shi sarki ya zo ya wuce ta jikin gidan sai da suka idan da sallah sai suke ce min ai kuwa lokaci a sarki ya zo ya wuce a zuta ne ce sarki ya wuce eh sarki ya wuce eh yaushe ta ce a lokacin da nake sallah fa yace mata lokacin da nake sallah kika ducewar sarki har muna sallah kika iya jin wani abu banda shagaltuwar ki da sallah to saura ka tashi ki sake sallah shi da zuciyar sarki ba ka duba irin kiɗa dai da ake yi bai sa saboda samun istigiraki ya samu istigiraki a halara Allah ya dace da mu aziz ka san ka san mu shari'a annabi ya taimake mu a irin waɗannan sallolin namu da na wannan zamani sai dai ce kan annabi sai dai ɗaukin annabin kawai sai dai ɗaukin annabin Allah ka sa annabi ya kawo mana dauki a rayuwarmu ka sa annabi ya kawo mana dauki wajen mutuwarmu ka sa annabi ya kawo mana dauki a kabarinmu ka sa annabi ya kawo mana dauki a filin alkiyama wa hamlu wa hamlu shay'in haka nan daukan wani abu bi kummin a hannun rigarka kar ka dauke wani abu a hannun rigarka kana sallah ana tare au fani ko kuma ka dau wani abu a bakinka kana wasa da shi kana sallah kar ka yaka wassalatu haka nan yin sallah bi dariqi man yamurru wassalatu bi dariqi man yu man yamurru baina yadayki haka nan da yin sallah a hanyar wanda ake wucewa ta gaban shi haka nan kai sallah ka inda wasu za su rika zuwa suna wucewa a gaban ka makaruhi ne ba a yin haka wa qatlul wa qatlul burbusa hakanan kashe kudin cizo wal kamlat ko kashe farkwata fil masjidi a masallaci duk wannan makaruhi ne kashe kudin cizo ko farkwata a masallaci makaruhi ne in kaga kudin cizo ko ko farkwata to ka dauke ta ka fitar da ita waje ka je ka kashe ta a can mun gama da fasalin da yake mana magana akan abubuwan ki a cikin sallah sai abubuwan da ke ba su sallah din gabaki daya wanda in aka yi kamar sallar ta ɓaci ma gaba ɗaya dai a canza wata. Faslun rabewa. Tabdulun salatu sallah tana ɓaci bi tarki sharɗin saboda barin wani sharaɗi min shara'iha na daga sharuɗanta amma ma alƙudrati alayhi tare da iko a kan shi. Tsayawa a cikin sallah rukuni ne daga cikin rukunin sallah amma idan ka kasa tsayawa fa kai sallah a zaune ka kasa ne wannan. duk abin da ka kasa shari'a ta yace maka duk abin da ka kasa shari'a ta yace maka sannan wa bi tarki takbiratul ihrami sallah ta baci da barin kabara harama saboda anan ne muke sake dawo hankalin wannan da ake riga su a sallah in dai aka riga ka a sallah ka zo ka samu liman yayi ruku'u ko yayi sajada ko yana zaune a nan fa kana da kabarbari guda biyu ne ɗaya in ka bata ba sallah ɗaya kuma in ka bata to da sauki misali za ka yi kabbaran harama kana tsaye tukuna sun dai ta sai an ce tsaye wata kabiratul wata kabiratul irani wal qiyamu laha ina ce dukkan waɗannan mu karanta su a babun farilla Ehem. to idan ka zo sai ka tsaya kam sai ka ce Allahu akbar kai kabbara mene harama sannan kuma in yana ruku'i ne sai ka kabbara sai ka same shi a ruku'u idan yana sujada ne kai kabbara ka same shi a sujada in yana zaune ne kai kabbara ka same shi a zaune idan ya zamanto da ka zo kai ba kai tsaya kam kai kabbara harama ba kawai sai kai ka kabbara kai ruku'u ko kai kabbara kai sujada ba ka da sallah dan ka bar kabbara harama idan ko kai kabbara harama waccan ta biyun ne wanda za ka same shi a ruku'u ko a sujada ba kai ba to wannan babu wani abu wannan babu wani abu ba ta kai abin da zai bata ma sallah ba awin niyyatu ko kuwa niyya kabar niyya a cikin sallah ba kai niyya ba ko da kuma zuciyarka ba ta kudurci cewa sallah za ka yi ba shine niyya din shine barin niyya amma amma kamar da kullum muke faɗa muke nanatawa ba sai ka yi talaffuzi da niyya Allahumma inni na wuce kaza kaza kaza ba yawa dan nina manta bayan da ake idan ba sunna ba koyarwa annabi bane yawa niyya mahallinta a zuciya ake yi ana tare au gairi ma ko kuma waninsu min arkani na daga rukunnan sallah kamar fatiha kamar ruku'i kamar sujada dukkanin waɗannan rukunnai ne na sallah duk wanda ka bari babu sallah wa bi tarki sunnatin wahidatin amdan haka nan sallah ta ɓaci saboda barin sunna kwaya ɗaya inda da gangan ne duk wanda ya bar sunna ɗaya daga cikin sunnonin sallah da gangan to sallah ta ɓaci ala ahadul qawlaini a bisa ɗayan zantuttuka guda biyu na malamai wabil kalami hakanan sallah tana ɓaci saboda yin magana da gairi islahiha ba don gyaran sallah ba idan kai magana don gyaran sallah aka tattauna kai magana liman ya magana wani ma ya magana aka samu matsaya to a cika sallah sallah ba ta ɓace ba sauraka yin magana a sallah don gyaran sallah bai ɓata sallah ana tare wabil fi'il kasiri hakanan sallah tana ɓaci saboda yin wani aiki mai yawa min gairi jinsin salati wanda baya cikin jinsin sallah ayyukan da suke cikin jinsin sallah mun san su mun san ayyukan da suke cikin jinsin sallah to kai wani abin da baya cikin jinsin sallah to wannan yana bata sallah yana bata sallah a sannan nan kalmaki alkafi kamar tafiya mai yawa kayi tafiya mai yawa a cikin sallah lissaturatin dan sa sitira au furjatin ko kuma sanya toshe wata kafa toshe wata kafa inda tafiya ta yawa to yana fasa sallah wal gamzati da dungure dungure kana sallah kana dungurun wancan kana dungurun wancan wa hakkin da sabi da toshe toshen jiki kana sallah kana toshe toshen jiki wal akal cin abinci wa shurbu shan abin sha mubdilun mai ɓata sallah ne mutlakan ko mai yawa ko kaɗan. Kana sallah ka ci wani abu, ko kana sallah ka sha wani abu, duk ƙanƙantar shi, duk yawan shi, sallah ya ba shi. Wabi ziyadati fi'ilin min jinsin salati amdan, haka nan da ƙara wani aiki wanda yana cikin jinsin sallah amma da gangan. Kai da ka zo yin sallah sai kai ruku'i biyu, ko kai sajada uku, ko kai fatiha biyu da gangan. ya ɓata sallah kawai ya ɓata sallah haka nan au jahalan ko kuma da jahilci saboda shi musulunci bai yi ma jahili uzuri ba dan ne dan ya ce je ne ma kai ne baka san yadda ake yi ba baka san yadda ake yi ba sai kake ƙarawa a cikin sallah ka kake ganin kai wani gwanin ta kake yi don ai kai raka hudu ma ka kai azadi na kai biyar ma za ka yi ko shida to ma da da raka biyar ko shidan da babu ko daya yawa biyar ne ko shidan da babu ko daya saraka zahirci ba uzuri bane a addini Allah ya dace da mu haka nan mutlakan sakiba wai wa sahawan haka nan idan ka ƙara wani abu na jinkin na jinsin sallah da rafkanuwa shi ma sallar ta ɓaci in ka sura amma in abin yana da yawa kamar ne wa huwa raka'a ta nufi su ka ƙara raka'a biyu a cikin sallah zuwa ta zama nawa hudu to hudu ba ko daya kawai ka sake aza- asuba wa arba'u raka'atin fi zuri ka ƙara raka'a hudu a zahar nawa takwas ba ko daya wasa fi zuhri wal asari wal isha cikin azhar da al'asar da isha wa man salla salatan tammatan duk wanda ya salla salla cikakkiya au ashe ma karatun nan zai zo a gaba salla ne kyau cikakkiya ata ala nizamiha ya zo da ita bisa nizamin ta yadda ake yin sallah ko a ka'aba wannan sallar ta sallah su to sai dai wa huwa la ya'rifu al-farz sai dai bai san farin lawa da ya gama sallah kace aka wa sallah eh zo dan zauna sai zauna sai amma ba kariya sallah wai ko ya ma sallan nan sai ce a a ni da kawai tashi ne na gaba ba na sallah nake yi gani ne da ina yi din nan haka daga ana yin sallah to madalla kai amma fa sallan nan naka ta yi kyau amma menene farillan sallah bai sani ba min sunnati bai san farilla daga sunna ba ba zai iya ware maka farillai daga cikin sunnoni ba bai san farillu ba bai san sunnoni ba wala sunnatu min mustahabbi bai san sunna ba bai san mustahabi ba me yasa saboda shi yana ganin maganar aje makaranta wani abu ne na kauyanci da rashin wayewa maganar a zauna inda ake koyar da addini wani abu ne na kauyanci da rashin wayewa yana da nashi uzurin saboda ka tsibbe san wannan ba fakila malamai suka ce inna salatahu sallan wannan mutumin ba ilaton ba ta ciya kide da sallah ga shi da yayi sallah irin yanda ake yin sallah kawai dai da sallah malamai suka ce a'a ba ba ta ciya ba ce amma da sharadi ga sharadin nan zamu karanta kuma shine ingantaccen magana wasahihu wasahihu magana ingantacciya annaha sahihatun sallan ta inganta ta yi amma da wani sharadi in akaza wasfaha an alimin idan ya riki siffar yadda ake yin sallar ne a gaban malami malami ya je zo ya ce aka maka laka dan nan eh ni dai ban je makaranta ba ban je islamiyya ba ban je ta allo ba ban kuma dauki littafi na na je gaban malamai sun koya min sallah ba amma gaya min yadda ake yin sallah malam ya ce mai to za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza kuma ya rike lafiya lau yadda malam din ya gaya mai amma bai san farillai ba ya je makaranta kan malam ne gaskiya ya je makaranta bare kuwa amma abin da suke nufi bai san farillai ba amma bai san sunoni ba bai san musamman ba amma ya riki sifar hali a makaranta sifar yadda ake sallah a makaranta ya rika kuma ya iya ta daidai amma ba zai iya ware musahabbai da sunoni da farillai ba suka ce sallar ta yi kuma wannan shine magana wanda yake ingantacce saboda sauki irin na addinin musulunci amma kawai gani yayi ana yi gani kawai yayi ana yi ya kuma yi yayi daidai to daidan da rashin daidan duk ɗaya ne da daidan da rashin daidan a irin wannan halin duk ɗaya ne kawai Allah ya dace da mu to wannan shine karshen wannan fasali karfe nawa ne ake yin ishan ne hada kai ka ce mu ci gaba da gwabi نعم فصل ربيعة سجود السهوي سجد الركن واحد سنة سنة لنقص سنة مؤكدة سبود توي سنون سنة مكرشي idan ka tare sunna mai karfi daga cikin sunnonin sallah to ana buƙatar ana neman ka da yin sajadar rafkanwa min sunan salati daga cikin sunnonin sallah wahiya sunnonin da ake musu sajadar rafkanuwa samaniya su guda takwas ne amma a sani ba sunnonin sallah ne su guda takwas ba sun kai sha ko dan ne kawai ma sa takwas ya kawo ko to abinda ake nufi takwas ne masu karfin a ciki wanda in ka sauye su to ana buƙatar ka da sajadar rafkanuwa ga sunan kamar haka qira'atu ma siwa ummil qur'ani karanta abinda ba fatiha ba saboda ita fatiha mai ce ce farilla ce to kar abi da ita da yin da malai ce maka bai ce maka qira'atu surati ba ai ba sai lalle sura zaka karanta a sallah ba ko ba ka ba aya ɗaya ma ta yi kana idan da sallah kana idan da fatiha kai kana kaiwa fatiha akwai wata aya mafi gajar da alqur'ani kace mudhammatan haka take aiko shikenan ka zo da aya kai a wajen waɗanda a harshe a harshe a cikin waɗannan fawasi suwar ɗin nan akwai waɗanda suke ɗiga musu ayoyi kaman kaman alif lam mim aya ne ko aya ce alif lam mim a a harshe aya ce to ko ita ka karanta sallah ta yi tunda an samu aya guda sau da shi yasa yake maka ya karatun abin da ba fatiha ba to wannan kenan wal jaharu wal israru bayyanawa boyewa mun samu nawa uku karatun abin da yake bayan fatiha bayyanawa boyewa mun samu sunoni nawa uku dama yake maka takwas ne wata kibi wata kibiru siwa takbiratul ihrami da kabar bari amma banda kabbara harama mun samu nawa hudu kabbara harama ita ce ce farilla wacce hamidi da tahlili tabi Allahu liman hamidahu nawa biyar wacce hudul awwal da zama na faru da zaman take zaman tayya na farko tayya na farko wal julusul awwal da zama na farko ana tare lahu dan yin tafiya wato me yasa bai kawo maka magana tahiya na biyu ba ita a tahiya na biyu ko a zaman tahiya na biyu ko da muna lissafawa ko wata shahudul awwalu na nawa kenan na bakwai wal julusul awwalu lahu da zama a a kamar na shida ne na shida ne wal julusul awwalu lahu da zaman na farko dan yin tahiyar shine na nawa na bakwai shine na bakwai wa tashahhudul akhir da kuma tahiya na ƙarshe takwas kenan ana tare to wala sujuda ba a yin sajada qabli ko ba a ji ko kuma mu ce qablitin da ita ce ake yi in an yi rage ko litarki sunnatin saboda barin wata sunna gairi mu'akkadatin sunna da ba mai karfi ba ana tare kamar me ka takbiratul wahidatin kamar kabbara ɗaya rat kamar kabbara ɗaya rat can da yace maka takbiru sai sun wuce ɗaya sun kai biyu sai sun wuce ɗaya sun kai biyu gairi takbiratul ihrami amma mun wanda kabbara har ma ina rinna ta maka ita farin ce in gaba ta ba sallah ne ita gaba ki daya wala li tarki fadilati ba a yin sajada na rafkanuwa don kabar falala shine musahabi shine falala da musahabi da falala da abu ɗaya ne dan kabar musahabi ba za ka yi sajada ba dan in kai sajada kabli ma sallah ta ɓaci in kai ba ni ne dama wani abu kai dai kawai bayan sallah ga yana ana tare kamar ne kan kunuti kamar karanta alkanut amma ne a mazhabin mu na malikiya da shafi'iyya da hanbaliya banda mazhabin hana banda hanafiyawa hanafiyawa alkanut a mazhabin su wajibi ne ana tare amma zabin hanafiya alqanut wajibi ne amma a gane su ma bai kai farillawa saboda su hanafiya suna da bambanci da sauran mazhabobin nan su suna da wajibi suna da farilla ana tare mu ko a dukkan sauran mazhabobi malikiya shafi'iya hanbaliya ba mu da da wajibi da farilla da abu ɗaya ne amma hanafiya suna da bambanci tsakanin wajibi da farilla ana tare to wannan kenan akal kunuti kamar alkanut tisri a cikin sallah asuba fa in sajada lahuma idan mutum ya sajada gare su ma'ana su falalan nan kenan fadalan salatuhu sallatan abadi wala li faridatin ba a yin sajada rabkanwa saboda mutum ya bar farilla kamar me ka takbiratul ihrami kamar ka bar harama sai dai ka canza ka canza ka canza raka'ar au li ziyadati qawlin a gairin mubtilin lissalati ko kuma ƙara ɗan wani abu ɗan wani abu a rijiyar ta kauli ko ƙarin wata magana gairin mubtilin wanda ba mai ɓata ba lissalati ga sallah kamar mai kan kalamin kalili sahawan kamar magana ɗan kaɗan cikin rafkarwa misali ka manta ka manta sallah kake yi ta ka ce wane sai ka ce na'am iya na'am kawai ai ba ta cikin sallah to amma da rafkanuwa to ba su jira kabli ba ba a ci ba kabli ba ba a ci an gane au fi'ili au fi'ilin gairi mubtilin ko kuma kai a ƙara wani aiki ainihin ba mai ɓata sallah ba kamar ne ka ziyarci raka'atin fi ruba'iyyati hawan kamar ƙara raka'a ɗaya cikin sallah mai raka'a hudu da rafkanuwa a wannan zancen a wannan magana ana tare haka nan wallin siratil qarib min salati sahawan haka nan juyawa daga sallah da rafkanuwa amma dan kadan juyawan kai idan da kai idan da sallah ne ya rage kai tayya ko ai kai tayya ne ya rage kai sallama kawai sai ka manta kawai ka tashi har ka tashi kamar zaka wuce ka tuna ai baka sallama ba kai da kai sallama shi ma ba komai an gane min salati sahawan amma da rafkanuwa fa wa mahallu sujudi sahawi inda ake yin sajadar rafkanuwa mukhtalifun ya sassafa ba waje ɗaya bane ba ba ba sajada iri da yake yi ba fa ziyadatu fakat qari kawai yasjudu laha ba'da salami zai mata ba'dini ko wannan kasu fakat rabi kadai awin naqasu wa ziyadatu ko ko rabi da dadi yasjudu lahu ma qabla salami zai musu sajada qabli ne kadai wasifatuhu siffar yadda ake yin sajada sajada tani sajadu ne guda biyu yukabbiru lahuma ibtida'ihima zaka yi musu kabbara fa a lokacin da zaka fara su zaka yi kabbara Allahu akbar sai ka tafi sajada warraqu minhuma sannan zaka dauko ko daga gare wajen daukowa daga gare su ba zaka yi kabbara Allahu akbar ka tafi Allahu akbar wajen daukowa wa yu'idu tajahhuda fil qablihi a sajada qabli zaka sake maimaita tahiyya zaka sake maimaita tahiyya summa yusallimu sannan ya sallama ana tare fa in sahal ma'mumu khalfal imami idan liman ya rafkanu idan mamu ya rafkanu a bayan liman a fa innal imama yahmiluhu anhu liman ya dauke mai ai a to kai ne fa direba kana cikin mota sai direba ya dan fada wani dan galan a kana cikin mota duk da sarrafin da mota za ta yi ai yana hannun direba ne ko ba gaba dan kai kana cikin mota kana ta bacci kana ta bacci na ruwan masu ina ruwan fasinjoji da bacin ka su buɗa maka waje maka kwanta ko ba gaba amma kuna cikin kuna cikin abin nan sai direba kuna kuna cikin tafiya direba ce ga yana bacci hagu lanki na faduwa anya za ka gaba da tafiyar nan yau ce malam direba ya tsanta ka zan tsaya mu samu je ka dan yi bacci to haka sallah take in kana bin liman saboda kaga fa'idar bin liman sallah kenan ya dauke maka rafsanuwa ana tare ويلزم المأموم ساول الإمام أما ركن والإمام قال زم شما موفا فودا بعد كي أكي ركنوا بين ديكا فمسلم شو تاسا نيكا وإن لم يسعوا غينما وإن لم يسعوا معه فودا بكي ركنوا تارد الإمام دم بكي كي ولا هدر ساوه فكما حلر شو دم ركنوا با تو دي ونن rafkanuwa ta mamu ta liman ta daza maka rafkanuwa dan shine jagoran sallah abin da ya shafe shi ya shafi sauran mamu Allah subhanahu wa ta'ala ya gasar da mu to alhamdulillah gashi lokacin sallah din yayi kuma gashi mun zo daidai wa da za mu tashi kan fasali da zai mana bayani akan sallar jami'i in Allah ya kai mu rana ya ce Allah ya gasar da mu